أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau ashirin yau sha ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da uku ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wannan zai zama majalisunmu insha Allah ta'ala na sha biyu kuma a cikin suratul araf da izinin Allah muna tafsirin aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka ولقد خلقناكم ثم صورناكم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتشي وإذ ولقد خلقناكم حقيقة من حلتشيكم ثم صورناكم سنمك كير حلتكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم daga nan sai muka ce ma mala'iku su yi sujada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai dai shaidan iblis lam yakun minas sajidin shi bai zama cikin waɗanda suka yi sujada a jiya mun ji bayanin da malamai suka yi cewa nan da Allah ta'ala ya ce wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum Allah yana magana da 'ya'yan annabi Adam alaihi salam amma yana tuna musu yadda aka halicci babansu a harshen larabci ana haka har ma muka ce a hausa ma ana yi magabatan ka siye abu ko a musu abu sai a zo ana faɗa maka amma ana nuna kai aka mawa muka buga misali da cewa wani sai ya ma babanka kyauta sai ya ba babanka buhun masara sai ya zo yana cewa ai na ba ku buhun masara yana nufin ya ba babanka ko ka ci masaran nan ko baka ci ba har da kai aka ba domin babanka aka ba idan aka girmama asali to girmamawa ce gare shi idan aka girmama iyayen mutum to an girmama su an girmama shi in aka ci mutuncin iyayensa to shi aka ci mutuncinsa in aka yi ma iyayensa wani abu to shi aka mawa wannan ita ce ka'ida to sai Allah ta'ala yake cewa yana tuna mana ni'matul ijad ni'imar samar da mu da aka yi da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya fifita babanmu annabi Adam alaihi salam akan sauran halittu shine yace haƙiƙa mun halice ku sannan kuma sai muka kera halittar ku sannan muka ce ma annabi Adam alaihi salam bayan mun halice shi kenan mun kera halittarsa inji Allah ta'ala to daga nan kuma sai muka ce ma mala'iku sun sujada ga shi annabi Adam alaihi salam bayan halittarsa bayan kera halittar tasa sai aka ce su yi sujada gare shi dukkanin mala'ikun Allah suka yi sujada shedan a tare da su yake ba a halitta ba amma tare da su yake a inda Allah ya aje su shikenan sai ya ce su yi sujada shedan sai ya ki baya cikin waɗanda suka yi sujada babban malami al'allama tuna ashur rahmatullahi alai yana cewa alhalku al'ija abinda ake ce ma alhalk shine samarwa wa ibrazu shai'i ilal wujud da kuma bayyana abu da ba shi a samar da shi shine ake ce mishi alhalk shi yasa ai daga cikin sunayen Allah akwai alhallaq alhallaq mahalicci wanda me alladhi yujidu alkhalqa wa yubrizuhu fil wujud wanda yake samar da halittu ya fitar da su da ba su ya samar da su da suna cikin rashi ba a san su ba sai ya fito da su sai a san su shine ake ce mishi alkhalq shine sai yake cewa wa hadha al-itlaq huwa al-murad minhu inda isnadihi ila Allah ta'ala aw wasfi aw sifa Allah bihi idan aka ce aka danganta halitta zuwa ga Allah to abin da ake nufi shine ne Allah ya samar da abu da ba abu da kwata-kwata ba abu to samar da shi da Allah ta'ala ya yi ya fitar da shi daga rashi ya samar da shi zuwa ga samuwa to wannan shine ake ce masa alhal shi yasa suke cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala yakan ma mutum abu biyu yakan masa yakan fitar da shi min al'adam ila wujud sannan kuma min wujud ila shuhud Allah ta'ala yakan samar da abu da ba shi kwata-kwata ba abu to yanzu akhrajahu min alami al'adam ila alamin wujud da can yana inda ba shi sai kuma Allah ta'ala sai ya fitar da shi ya samar da shi to kuma idan ya samar da shi sai ya sa a san shi shi ne ake ce masa ashuhud ashuhud Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam bayan ya halicci annabi Adam alaihi salam ya kera halittarsa sannan kuma ya bayyana shi aka san shi mala'iku suka san waye shi kaga wannan shuhud kenan to wannan shine ake ce masa al-khalq amma idan aka ce at-taswir shine ja'alu shay'i suratan ka sanya abu ya zama gashi nan ana ganinsa kaman hoto za a iya ganinsa gashi da yanayinsa wasuratu ash-shaklu alladhi yushakkalu bihi al-jism abinda ake ce ma asura shi kuma shine ziri da diri da kiran yadda aka fitar da jiki shine ake ce masa sura ai daga nan ne aka samar da hoto ake ce masa sura ake ce ma gunki sura ake ce ma abinda aka sassaka da jiki ake ce masa sura sannan hoto da ake ɗauka shi ma a lugar larabci ana ce masa asura saboda me saboda yana fitar da mutum a gan shi gashi yadda Allah ya yi shi sura kaga ai akan tura akan yi amfani da hoto a tura a gane wani abu a yanzu hoto ana yin abubuwa da yawa da shi aiko ana yin abubuwa da yawa da hoto da daga ciki akan ga hoton mutum a tabbatar da cewa eh shi ne a wasu wurare in ya tafi misali zai fita ƙasa fasfot ɗinsa za a kalli hotonsa a tabbatar da shi ne ko ba shi ba ne a jiki sannan a wurare bayan waɗannan akwai inda ake amfani da hoto duka gabaki da saboda me saboda asura tu shakkilu sahibaha hoto yana nuna mai shi yana wakiltarsa a wurare da yawa har malamanmu na wannan zamanin suna tattaunawa shin ya halasta kawai mutum ya ga hoton wata shikenan kawai sai ya ce zai aure ta ta hoto daga ingila daga amerika daga japan daga saudiya daga ina ne shikenan sai a rika tura hotuna ta ga hoton shi shi ma ya ga hotonsa hotonta shikenan har a ce an yi aure shin wannan ya halasta ko bai halasta ba malamai suna tattaunawa kai matsala ce ta bikin to a takaice dai abinda ake ce mushi at taswir sawwarnakum shine a fitar da shakalin abu wato a fitar da yanayinsa kama yushakkalu tinu bi surati nau'in min al anwa kaman yadda ake samun yunku sai a fitar da shi sai kaga masu gunki sai su gunkin mutum mutum mutumi kenan su gunkin zaki duk da me da ƙasa sannan su gunkin abin nan kaza duk waɗannan abubuwan ana yin su to shine sura Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam ya samar da shi bayan ya samar da shi sai ya gama tsara halittarsa kuma Allah subhanahu wata'ala ya ya ba mu bayanin yadda ya samar da annabi Adam alaihi salam yace ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى عدد مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله تعالى يبو تندق شان يتي يا أيها الناس يا قومتاني إن كنتم في ريب من البعث idan kuna kokonto a game da cewa za mu tashe ku to ku kalli asalin halittar malaman aƙida suna da ƙa'ida suna cewa al'insha as'abu min alba'af al'insha as'abu min alba'af samar da halitta asali samar da halitta asali to wannan samarwa ta fi wahala fiye da bayan an rasar da mutum kuma a sake samar da shi الذي أنشأ الإنسان أولا ويكون الإنشاء لديه أصعب من خلقه بعد إماتته أسامد دمتم تن أفنقودا يافو وحلا في يد أشي دا ينا ننسي أكشيش سننكم أساك سامد دش دا مثالي da ƙera sabuwar mota da wanda ya ƙero sabuwar mota da kuma wanda sai mota ta lalace sai ya tada ta waye fi kwakwalwa tsakaninku da Allah waye fi kwakwalwa ku ce dan ɗayan ba naku bane ba kwayi kaga na farkon ya fi wahala samar da mota asali ya fi wahala fiye da a ce mota ta lalace wani ya zo ya tada ta ai sai da ya gani kila ma ya taba tuka ta ya kalli kila ma ka ce sai da ya shige daki ya karanta manual ne ga yadda aka hada motar can kaza can kaza can kaza shine ya fito yake barazana amma asalin wanda ya samar da ita to shi ya kamata a majinjinan ban girma to samar da halitta ya fi wahala fiye da a ce bayan an rasar da ita kuma a sake samar da ita to daga samarwa bayan mutuwa ya ta fi sauki fiye da a ce a samar tun asali ta biyun ta fi sauki ta bakon ta fi wahala to kaga shine to shine Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th ya ku mutane idan kun kasance kuna kokwantan wai idan kun mutu za a tashe ku ai wani shaidani daga cikin kafirai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya dauki kashi ya je ya samo irin kashin nan a bola kare ma ya gwaguyi abin da zai iya gwaguya ya bari sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a makka lokacin bai yi hijira ba shine kawai sai ya ce man yuhyil izama wa hiya rami shi kai muhammadu wai kana ce mana yanzu wannan kashin bayan ya rijiddige wai za a tayar da shi shine Allah ta'ala ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil izama wa hiya rami Allah ce kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wai yana buga mana misali Allah ce ya manta da kanshi ya aka aka halice shi ya zo da kashi yana cewa man yuhil idama wa hiya rami wane ne ya isa ya tayar da waɗannan kasusuwa alhali sun riddige Allah ce wa daraba lana mathala amma wanda siya halka yana buga mana misalin kashi da ya riddige amma ya manta da kansa shi ya aka aka samar da shi daga turbaya aka halice shi ƙasa ita ce abar da aka halicci annabi adam alaihissalam da ita Allah ta'ala ya ce fa inna khalaqnakum min turab daga ƙasa muka halicce ku turbaya to bayan an halicci annabi adam alaihissalam daga turbaya ita kuma me ita kuma matarsa kuma diyarsa diyarsa matarsa hawa alaihassalam ita kuma sai aka halicce ta daga jikinsa daga jikinsa aka halicce ta wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran na farko sai aka halici matarsa kuma wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa to daga nan sai aka samu kuma cewa duk wata halitta da za a yi ta dan adam to za a same ta ne ta tsari na miji da mata shine sai ya juya thumma min nutfa daga nan sai ta dugon mani bayan ya zama duk an diga mani an samu al-amshat an-nutfatul amshat an samu alhaiwanatul manawiyya an samu alboizat an samu ƙwayaye da Allah ya halitta a cikin mace da kuma ƙwayoyin halitta ko ababen halitta da Allah subhanahu wata'ala ya halitta a cikin ruwan namiji to sai a haɗa in suka haɗu shikenan sai Allah ta'ala ya tsara shikenan sai ya juye sai ya zama min summa min alaka sai su zama gudan jini su zama gudan jini daga nan sun min mutsa daga nan sai su zama tsoka sai su zama tsoka kaga a wani wajen Allah ta'ala sai ce sun ma'an sha'anahu halkan akhar daga nan kuma sai mu halitta shi a cikin ciki a matsayin wata halitta ta daban malamai suka ce abin na an sha'anahu halkan alhalkul akhar shine aka sanya masa hanci aka sanya masa kunne aka tsaga masa baki da leɓa aka sa masa labba aka yi mishi kai ka gan shi kamar gwadari sai tsiya in aka haife shi ka gan shi a cikin ɗanta a ciki yana matsayin ɗanta yi kamar gwadari ko kuma ko kuma kwado amma di ya gama kuma ya fito ya ta rashin jin magana ya ce ba wanda ya isa Allah ma da ya halice shi ya ga dama ya mai rashin kunya kaga shi ne wannan so da haka nan Allah ta'ala da ya ce walaƙad halaknakun ana nufin baban mu annabi adam alaihi salam aka halicce shi sun masauwar nakun daga nan sai aka ƙera halittarsa wannan a taswir ɗin malamai suka ce shi ne an sha'anahu halkan akhar aka suranta shi sannan kuma a wani wajen Allah ya ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah ta'ala shi ne wanda yake kera ku a cikin mahaifar uwayenku kaifa ya sha yadda Allah ya ga dama yadda Allah ya ga dama to halitta annabi Adam alayhi salam shine at-taswir din da aka yi kenan bayan al-khalq aka samar da shi sannan kuma aka kera halittarsa kaga duk wannan Allah ta'ala yana yi mana ne domin me domin tunatar da ku wannan malamai suna ce masa at-tadhkiru bi ni'matil ijad at-tadhkir bi ni'matil ijad ana tunatar da mu ni'imar da aka yi ta samar da domin da Allah ya ga dama shikenan tun daga ciki sai Allah ya barar da mutum wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai waɗanda tun a ciki sai su mutu wasu kuma a haife su wa minhum man yuraddu wa minkum man yuraddu ila ardalil umr wasu kuma sai Allah ya sa a haife su su girma su girma su girma har su kai matakin da ake ce mishi ardalul umr marhalatu ardalil umr matakin da mutum likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a a lokacin kwakwalwar shi za ta daina aiki duk abin da aka faɗa masa ba zai gane ba ƴaƴan shi ma baya gane su ɗan shi ya zo shi zai mai wanka cewa ne ne sai ya ce mudi ne ce mudi na jigawa ya ce a baba mudi dai ɗanka ya ce oh na sakwato likai la ya alama min ba da ilmin shayya duk abin da kake so a lokacin ya gane ba zai gane ba ƙwaƙwalwa Allah ta'ala ya sanya ta an ɗauke ta wa man nu'ammihu nakisu fil khalq Allah ya ce duk wanda muka rayar da shi ya rayu ya dade to nuna kisu fil khal sai mun masa tankisi me tankisi shine a juyar da kai kai rayuwar da kai da ta yaranta shine a Sheikh Mutawalli Sha'rawi rahmatullahi alai yake cewa shaykhukhatu tufulatu shaykhukha tufulatu shaykhukha yarinta tsufa abin da yana yaro yana jinjiri to shi zai dawo kuma ya rika yi bayan ya tsufa likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a ba abin da za ka koya mashi a lokacin kuma ya gane ba zai gane komai ba kwakwalwa ta gama aiki ka gani shi yasa Allah ta'ala ya jarrabi 'ya'ya a wannan matakin annabi sassu mai ce duk wanda mahaifinsa ya kai wannan matakin amma bai shiga aljanna ta sanadiyarsa ba in ji mala'ika jibrilu alaihi salam ya addu'a a irin wannan yanayi na ramadan manzo Allah sallama ya ce mala'ika jibrilu ya ce Allah madaukaki saki ya turmusa hancinsa a wuta Allah ya turmusa hancinsa a wuta mutum ya kai iyayensa su kai irin wannan matakin amma bai yi abin da zai shiga aljanna shine ma ya bulughanna inda kalkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff sai ya ce a siyo mishi biredi sai ka siyo biredi sai ya ce ba biredi yake so sai ya ce dan wake yake so ka je ka siyo dan wake ce ba dan wake ba lemu to duk ka yi hakuri sai ka siyo kai ma haka mishi ya maka ai kai ma haka ya maka ana ba da labarin wani wani uba yana son ya karantar da ɗansa yadda ya sha wahala da shi ran nan kawai ya ce mishi ya ce mishi ya je ya siyo mai lemu ya siyo mishi lemu sai ya ce ya je ya kai mishi lemun nan saman bene ya je ya kai mishi saman bene sai ya wurgo saman bene ya wurgo lemun daga saman bene sai ya ce ya ɗauko mishi ya je ya ɗauko mishi bayan ya ɗauko lemun ya sake wurgo shi ya ce ka je ka sake ɗauko min ya je ya ɗauko sai ya ce kash wai me haka sai ya ce to bari baka labari ya ce wata rana kana yaro ina zaune ina huta ta ka ce kwallo kake so na tashi duk kasuwar garin mu sai da na je na siyo maka kwallo ka ce a saman bene za ka buga kwallon na ɗauke kwallo na kai ta sama kawai muna zaune da kai sai ka bugo kwallon nan ta faɗo ƙasa in sakko in mayar maka sai da muka yi haka so bakwai kai ko na gogo lemu su uku kaka ta hakuri sa da wuya mu biya iyayenmu abin da suka mana ba za mu iya ba za ka taɓa biyan babanka abin da ya mawa sai dai kawai ka yi abin da za ka iya kuma ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zama sanadiyar shiga aljannarka haka mahaifiyarka ba za ka biya ta ba da abin da za ka mata ba za ka biya ta ba to sai a ce wani ya zo ya baban shi na mishi magana yana haka ko kuma ka zo kana gaya ma babanka magana yana yi kana yi kaga wanda mutum ya zama la'anannen Allah la'ananne sosai in an ce la'ananne ana nufin wanda ba shi ba aljanna to kaga shine wanda abin da Allah yake nufi to shine sai sai malam ibn ashur ya ci gaba da cewa wa udifat jumlatu sawwarnaku an ce thumma sawwarnaku bayan an ce wala qad khalaqnakum sai aka ce thumma sawwarnaku thumma a larabci na nufin sannan sai da aka dan dakata kaman ka ce misali na ci abinci sai ka ɗan sarara suka ce sannan na sha ruwa kaga akwai tarahi akwai tazara a tsakanin al'aql wa shuk sai da kaci ka ɗan sarara sannan kuma sai ka sha to me yasa Allah ta'ala yi haka sai ya ce addallatu ala tarahi ala tarahi rutbati taswir a rutbati khalq ana nuna Allah ta'ala yana nuna mana da yayi halittar sai da aka ɗan ɗau lokaci sannan sai ya zo ya taswiri annabi adam alaihissalam Allah ya samar da shi aka aka samu ƙasa aka kwaba ta aka sandarar da ita aka ajiye ta to sannan bayan nan sai aka ɗau lokaci daga baya Allah maɗaukakin sarki ya ya suranta shi aka hura masa rayar ai a wani wajen Allah ya bamu labari ya ce wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin ka tuna ka ambata ma al'ummarka a lokacin da Allah ya tara mala'iku ya ce musu inni khaliqun basharan min tin lallai ni zan halicci wani mutum min tin daga yanku sai ce fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fa idza sawaitu idan na gama shirya shi kaga at-taswiya nan at-taswir kenan idan na gama kera halittarsa ونفخت فيه من روحي كما نهورا مسا دغرينا فقعوا له ساجدي تو كما سجدا kaga matakan da aka Allah ta'ala ya sandar ya sa aka samar da annabi Adam alaihi salam ta ƙasa sannan aka sandarar da ƙasa aka kera ta sannan daga baya sai aka zo aka fuffutar ma da wannan ƙasar tsarin halittar ta aka kera ta aka sa mata kunnuwa aka sa mata idanuwa daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya hura masa rai to daga nan sai ya tashi ya zama a matsayin mutum aka yi haka shi ne sai ke cewa li'anna taswira halatu kamalin fil khalq domin aka ce kerawa to shi ne matakin cika a halitta idan aka halicci abu to in aka ce an yi taswirinsa an kera shi to shine matakin ƙarshe kamar misali a ce gida ne an kai matakin an masa fenti to kaga shine taswir din bi an kana al-insana ala bi an kana al-insanu ala surati al-insaniyati al-mutqana husnan wa sha'fa dan adam ya dawo ya zama cikakken dan adam a sura ta dan adam yadda kake ganin sa Allah madaukakin sarki ya girmama shi ya darajarta shi haka aka ma annabi adam alayhi salam kuma annabi adam alaihissalam annabi sama ya ba mu labarin cewa ba irin wannan halittar tamu yan kitkit muke ba yake ba Allah ta'ala ya halicci annabi adam alaihissalam surarsa sittuna zira'an kamu sittin in kamu sittin annabi sama ya ce famin zalika ya tanaqasul khalq daga nan ne ake samun halittu na raguwa suna raguwa suna raguwa suna raguwa suna raguwa haka zo irin wannan zamanin namu da mutum za ka ji an ce ga baki ɗaya kamu bakwai ko kamu shida tsawon shi amma asali annabi adam alaihissalam da allah ya tashi halittarsa ya halice shi zira'i sittin kuma kowannenmu idan allah ta'ala ya tashi mai da shi ranar gobe alkiyama to manzala sama ya bada labari cewa za a tashi kowa ne ala surati abikum adam za a tashi kowa akan kira halitta annabi adam alaihi salam da wannan tsawon nashi kamun sittin wane mutum ai daɗi daɗin aljanna wannan jikin namu ba zai iya ɗauka shi haka azaba a wuta ƙanana ƙananan jikunkuna ba za su iya ɗaukan azaba wuta Allah ya tsare mu shi yasa sai Allah ta'ala ya mai da mu mu zama kaman kirar babanmu annabi adam alaihi salam kun gani sannan bi ma fi hannun mashair idraki wa tadbir aka ba annabi adam alaihi salam bayan an gama halittarsa aka ba shi kafafe na gane ilimi aka sa mai zuciya aka sa mai ido aka sa mai kunne waɗannan su ne mashairul idrak manya-manya guda uku ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا waɗannan su ne malamai suke ce musu mashairul idra da su ake gane abubuwa kunnuwa idanuwa sannan kuma sai zuciya waɗannan abubuwan guda uku da su ake ilimi da su ake tantance abubuwa duk da daga baya masana suna kawo hannu saboda taɓawa suna kawo shaƙa a hanci suna kawo ɗanɗanawa a harshe amma asali wanda ƙur'ani ya kama su ya ambace su su ne mai kunnuwa da idanuwa da kuma mai da zuci ido zai gani kunne zai ji zuciya za ta haddace ta tantance ita kuma zuciya tana da alaƙa da ƙwaƙwalwa suna da alaƙa da ƙwaƙwalwa suna da zumunta da ƙwaƙwalwa tantance abubuwa da zuciya da kwakwalwar ɗan adam suke yi haddacewa fahimtar abubuwa gane abubuwa duk kwakwalwa da zuciya su suke yi kaga wannan kenan sai Allah ya sa ma annabi Adam alaihi salam wannan duk yana cin an taswi to kaga kaga kaga duka shine wannan الإمام الألوسي رحمة الله عليه يكي وفيه تلويه إلى شرف العلم وتنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة a kissa annabi adam alaihi salam gabaki daya cikin abin da ke ɗauka hankali to akwai nuna a game da darajar ilimi akwai kuma faɗakarwa cewa 'ya'yan annabi adam alaihi salam idan suna son darajar su ta tabbata to su riƙe ilimi idan 'ya'yan annabi adam suna son su ci gaba da samun daraja a duniya kuma su samu daraja a lahira to su rike ilimi da ilimi ake komai da ilmu ake kalubale marar ilimi shi ke bale da ilimi ake komai ina wani kan ba ilmu ba idan lamari ya jagwalgwale ya kwakwaɗe da malmale yana nema ya jagwalgwale da zai tsamo shi ya hidda shi irin rikicinsa ya walwale kaga ilimi yake wannan to a cikin kissa annabi adam alaihissalam akwai bayani a game da darajar ilimi da cewa kuma 'ya'yan adam suna samun daraja ne idan su rike ilimi kamar yadda babansu annabi adam alaihissalam allah ya bashi ilimi kuma ya fifita shi akan mala'iku shi yasa yace wa min thumma aqaba fil baqarati al-amr bis-sujudi al-amr bis-sujudi mas'alat at-tahaddi bil ilm shi yasa a cikin bakara bayan an yi bayani akan sujada sai kuma aka yi bayani kan ilimi ko kuma aka fara bayani kan ilimin sannan sai aka ce to ayi sujada eh ba haka nan kawai aka ce ai ma annabi adam alayhi salam sujada ba da Allah ya ce ma mala'iku su ma annabi Adam a.s. sujada, ai ba saboda haka nan kawai ba ne, sai da aka sanar da shi abin da ba a sanar da su ba. Ya faɗi abin da suka kasa faɗi, ya faɗi asma'ul ashiya, kowane abu annabi Adam a.s. sai ya ɗaga shi sai ya faɗi sunansa. Akwai malamai da suke cewa, annabi Adam a.s. in ya tashi aka ɗaga masa biyu, to sai ya faɗe shi da dukkan yarurrukan da Allah ya ƙaddara a samar da su a duniya. shi yasa kowane yare daga annabi adam alaihi salam yake yi al-imam al-thalabi yace hadhihi al-ayatu wannan aya ma'ana at-tanbihu ala mawadi'i al-ibrati tana fadakar da mu akan cewa mu tsaya mu lura da ababan lura wa ta'jib min gharibi san'ati wa isda'in ni'ma sannan kuma mu tsaya mu yi mamaki a game da ni'imar halitta da Allah subhanahu wa ta'ala yi da kuma yadda ya kera babanmu annabi Adam alaihi salam da kuma ni'imar samar da mu wannan ayar abinda take karantar da mu kenan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin to bayan Allah ta'ala ya halarci annabi Adam alaihi salam kuma ya sanar da shi ababe wanda mala'iku ba su san sunayen waɗannan ababen ba to sai Allah ta'ala sai ya ce musu su yi sujada usjudu li adam su yi sujada ga annabi adam asalin abin da ake ce ma as-sujud a harshen larabci shine at-ta'atu bir ra's ko ta'atu rajuli ra'san mutum ya haka da kansa shine asalin sujada walin hina kuma ya dan dunkusa da kanshi haka shine asalin sujada asalin mafarin sujada kenan idan aka ce sajada ko aka ce asjada to shine ta'ata'a bi ra'sihi ko ta'ata'a ra'sihi mutum ya haka da kansa shine asalin sujada babban malamin lugha al-Imam al-Azhari a cikin littafin sa a cikin littafin sa Mu'jamu Tahdhibul Lugha yake cewa qala Abu Ubaid an Abi Am babban malami al'imam abu ubaidin alƙasim bin sallam ya yi riwaya daga babban malamin luga kuma malamin alƙur'ani al'imam abu amrin albasari yake cewa asjadar rajulu idan aka ce wane ya yi sujada idan ta'ata a ra'asahu wan hana idan mutum ya ɗanyi haka da kansa ya ɗan risina to shi ne sujada sannan ya sake cewa wasa jada idza wada'a jabhatahu 'ala al-ard sannan ana cewa yayi sujada idan mutum ya sa goshinsa a ƙasa amma me mafarin sa shine dan yin haka da kai shi yasa Sheikh Al-Sheikh Usman ibn Fodi rahmatullahi alayhi a cikin wasiqatul ikhwan yake cewa mutlaqul inhina'i bir ra'si haram yace a zo gaida wani ayi haka shi kanshi wannan haram inji shehu a nan ƙasa fa aka yi wannan karatun to ina aka samu za a gaida wani a ce sai an kwanta ko kuma sai an dunkusa mashi an je ƙasa malaminmu fa kakanmu shehu dan fodiyo rahmatullahi alai ya ce mutlaku linhina ibin ra'asi inda tahiyyati haramu ɗan haka da kai a risina da kai in za a gaisar da wani ya ce haramu kaga sai muka yi watsi da waɗannan karatuttukan shehu ɗan fodiyo ba shehu ɗan fodiyo rahmatullahi alai shi ya faɗi wannan ba wani ba ne shi ne ya faɗi kaga shi ne asalin sujada larabawa wani ba larabe daga cikin larabawa da ake ce masa umai dubu da sau yana yaban yana yana yana magana da wasu mata yana cewa fudula azimmatiha asjadat sujudan nasara li arbabiha yace matan nan da nake mawaƙa sun zo sun sa raƙumansu sun riƙe linzamin raƙumansu sun sa raƙuman nasu suna risinar da kansu ƙasa-ƙasa sujudan nasara li arbabiha irin yadda kiristoci suke ma masu gidansu suke abin bautarsu ba haka suke yi ba a nan duk kusa a gaishe su to kaga shine asalin sujada to Allah ta'ala ya umarci annabi Adam a ya umarci mala'iku su ma annabi Adam alaihi salam sujada shine al-Imam az-Zajjaj yake cewa kana min sunnati at-ta'zim fi dhalika al-waqti an yusjada lil mu'azzam a zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Yusuf alaihi salam daga cikin hanyar girmama babba mai girma a yi masa sujada shi yasa ai ha annabi yusuf alayhi salam yayi mafarki inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidi annabi yusuf alayhi salam farkon lamarin sa yazo ya samu baban sa yace ma baban sa ya baba nayi mafarki naga naga naga taurari guda 11 sannan naga rana da wata dukkaninsu sun fadi sun mun sujada baban ya ce a a a a a a a la ta su ya ka ala ikhwati ka fa yake dula ka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin yace kakka sake ka ba ƴan uwanka labari shaytan da kake ganin sa abokin gaba ne ga dan adam in ka je ka ba ƴan uwanka labari su goma sha ɗaya to za su yi maka makirci kaga annabin Allah duk da bai ba su labarin ba amma abin da ya faru Allah ya kaddara ya faru sai da ya faru amma ƙarshe fa wannan mafarkin nasa warafa abuwaihi alal arshi wa kharru lahu sujada wa qala hadha ta'wilu ya abati hadha ta'wilu ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan bayan sun zo sun talauce sun yi komai sun zo da buhuhuwansu suna neman a taimake su duk abin da ya faru ya faru shikenan yace su aka taho da baban da mamar suka taho su goma dama kuma ya rike ɗaya ya rike ɗaya sai ga su da taurarin nan sha ɗaya ‘yan uwan shi kenan da rana mamarsa da wata baban shi sai ga sun faɗi sun masa sujada bayan ya ɗauki baban shi da mamarsa ya ɗora su akan gadon mulki wa rafa abuwaihi alal arsh kaga girmama iyaye duk matakin da zaka kai ashe iyayenka su suke sama wa rafa abuwaihi alal arsh ya ɗauko baban shi da mamansa ba a ce dukkansu ya ɗauke su ya sa su akan gadon mulki ba da baban shi kawai da mamashi ya ɗauko su ya sa su akan gadon mulki amma da aka tashi bayanin sujada fa wa kharru lahu sujada da baban da mamar da ƴan uwan su sha ɗaya sai suka faɗi dukkanin su suka yi ma annabi Yusuf alaihi salam sujada to kaga sujada a lokacin su halasci in za a gaida wani babba to abin da ake masa shine a fada a masa sujada irin waccan sujadar da aka yi ma annabi adam alayhi salam malaman tafsiri wasu sun tattauna wasu su ce a'a ba sujada a sujada Allah ya ce sun yi fassara ita ce sujada a lokacin halas ce amma mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne wani ya wani sujada zai gaishe shi ai akwai shari'u da yawa na mutanen da me yasa kai da an goge su yanzu da idan bawali ya dagan maka ko najasa an sha buga wannan misali najasa ta zuba maka a jiki to zamanin annabi Musa alaihi salam sai dai ka je ka samu dutse ko kwalba ko karfe ka kankara wajen shine tsarkakarka mu kuma yanzu ya muke kwalba kake sawa ko dutsen ruwa kake sa ka wanke kaga an goge waccan shari'a sannan mutanen annabi Yusuf mutanen annabi Musa alaihi salam haramun ne a lokacin su ci kitse kitse duk da kitse ba kayan arziki ba ne ai amma a lokacin su sun ɗauke shi babban abu sai Allah ya haramta musu cin kitse amma mu an haramta mana iyaka likitoci kawai na bayanin haɗarin sa ne ko in ka ci gaba da ci to ya toshe maka kafafan kafafan jini sannan wani misalin da ke nuna cewa ai ai a shari'a annabi a shari'an magabata ana zaɓar mace ta zama shugaba shugabar ƙasa amma a zamanin manzon sama ya hana kaga duk waɗannan misalai ne na hukunce-hukuncen da da akwai su amma kuma an haramta su sannan mutanen mutanen annabi musa alaihi salam haramun ne su je su farauta kifi su su ranar asaba mu yaushe ne aka ce haramun ne kai su ran wace rana ne bai halarta ba masu kamun kifi su kamun kifi akwai rana kaga an goge wannan hukuncin saboda aka da sujada ga wani babba in za a gaishe shi halas ne ƙur'ani ya tabbatar mana guda biyu ya tabbatar mana zamanin annabi adam alaihi salam allah ya umarci mala'iku su masa sujada sannan na biyu zamanin annabi yusuf sannan wata ƙa'ida ita ce duk abin da Allah ya ba da umarnin ya ce a yi to wannan abin ya zama halas ga wanda aka ba shi umarnin a yi kuma Allah ta'ala dama mai iko ne alalahul khalqu wal amr da halitta da ba da umarni duka nasa ne Allah ya ga dama a wani zamani ya ce abu kaza haram ne a wani zamanin kuma ya ce wannan abin halal wani zai tambaye shi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu Allah ba a tambaye shi in yi abu to a da can yin sujada halas ne in za a gaida wani amma a zamaninmu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne wani yamma wani sujada da sunan gaisuwa har manzon sama ya bada ka'ida yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan umarci wani yayi ma wani sujada to da sai umarci mace ta yi ma mijinta sujada amma ba wannan an gu- ba wannan hukunci al-imam al-azhar ya sake faɗa yake cewa fa zahiru tilawati annahum sajadu li yusuf a zamanin annabi yusuf alaihissalam abinda qur'ani ya ambata mana yan uwansa da mamarsa da babansa duk sun faɗi sun masa sujada ta'ziman lahu saboda girmama shi min ghairi an yushriku billahi shay'a kuma ba shirka suka yi ba eh domin a zamanin su halas ne wa ka'annahum lam yakunu nuhu an sujudi li ghairi allahi fi shari'ati yace a shari'ar su ba a hana su su yi ma wani sujada ba فأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام أما الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهاهم الله عن السجود لغير الله جل وعز ألا يا هنا سو سيما وني سجدا حرام ne ka je kama wani sujada ko waye shi ai asalin wancan hadisin na lokuntu amiran ahadan an yasuda li ahadi larabawa ne suka zo daga ƙauye suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu jawabi mai daɗi suka ji daɗin mu'amalar da manzo Allah sama ya musu kawai da suka tashi kawai sai suka faɗi suka gaida manzo Allah sun zo sun ce, ku tashi ku tashi ku tashi sai ya ce ba a haka a addinin mu babu babu yi ma wani sujada law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan ba wani umarni ma wani sujada to da mace zan ce ta yi ma mijinta sujada amma a shari'ar musulunci babu wannan shi yasa don Allah manya su yi haƙuri a daina yin waɗannan abubuwa ba shi da amfani ka koya ma waɗanda suke ƙarƙashin ka su girmama ka a zuciya su ga girman ka a zuciya ran nan mun faɗa cewa alhummatu khairu min at-ta'a ganin girma a zuciya ya fi ka sa mutum ya maka abu alhali baya so in wannan kaskantarwar da ake ma dan adam abinda Allah ake mawa a ce sai an ma wani ya kamata duk wanda ya zama tarihi a daina yin shi a fadojinmu a daina yin sa a wa- iyaye su daina sa 'ya'yansu suna yin waɗannan abubuwa har ma wani ya ce yana gaba da ɗansa wai bai dunkusa mai Duk wannan abin kaskantar da ɗan adam Allah ya hana shi ba shi a shari'anmu abin da yake a shari'anmu shine a gaisa in ta kama a yi musafaha amma mu da aka ba mu salam gaisuwa ta sallama ta aminci gaisuwa daga Allah tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ko menene kuma magana kace sai an dukkusa maka To ga ruwa ana yi Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an ina ganin kamata mu tsaya haka sai karatu na gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko sai mu karasa wannan aya da take da bayanai da yawa saboda wasu ba za su rika ji ba iskar karar tana kara ni kaina sai na kara ma murya ta bolo saboda ni ma ina son rika jin abin da nake yi saboda haka mu tsaya a haka kuma kun san azumi ake yi ko da ruwan ciki ake jan na rijiya to so da haka mun gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima dama sauran mututan yan kadan ko sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh